نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masajidu ali bin abi talib a cikin wannan gari mai albarka garin da magaram a wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar. A ci gaba da karatunmu da muke na maku-maku yau muna Alhamis da ran Juma'a 20 da nawa ne? 25 ga watan Sha'aban. Hijira tana shekara 1442 wanda ya dace da takwas ga watan hudu shekara 2021. A sati da ya gabata mun kwana a kan aya ta bakwai a wannan sura ta suratul lukuman inda muka ji inda Allah ke bayyana mana siffofi da aiki na mutanen kirki bayan ya kammala sai ya komo na nuna mana siffofi da ayyuka na mutanen banza wanda wannan abin ne ya sa suka zama mutanen banza ɗin to cikin siffarsu ta ƙarshe da muka tsaya shine ba sa wannan ba sa wa'astuwa yayin da aka yi musu wa'azi dama aka ce muka ce ba lahi ba ne ya yi matsala abinda ya yi matsala ka yi lahi amma wa'azi kuma ka ki ɗauka amma inda in amma wa'azi za ka gyaru yau ai lahin na kama sai ya jayo maka samun lada amma haɗari shi ne ka yi girman kai ana gaya ma gaskiya ya zamanto ka raina dokokin Allah idan an karanta ba su isa ba su canza ka inda ka sa gabanka kamar saniya sai ka kai kamar dabba to ka tabbata yadda ba ka ji ba to haka ba za a ji ba wajen kukanka in kana yi a lahira to yanzu wannan bayan Allah ya bayyana mana waɗannan nau'ikan ayyuka guda biyu mu zaɓa makan ayyuka na alkhairi shine karatun alkur'ani da aiki da shi da aiki da shari'a da nisanta saɓan Allah da istighfari a yayin da muka yi wasu lahihika da ma san da kake ganin ba kai lahin ba kai lahi domin ɗan adam duk zaman shi na duniya ma ai lahi ne ya kamata ko da lokaci ka yi istighfari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya farka cikin dare sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbi gifirli manda Allah ce Allah zai gafarta mushi kire idan ka falka ka roki gafarar Allah idan ka gama sallah ka roki gafarar Allah haka sanda alfijir ya kusa hutawa ayi sallar asuba ka roki gafarar Allah haka sanda rana ka gama sallar asuba ka roki gafarar Allah sanda ka gama sallah azhar ka roki gafara Allah to wannan yau kayi gobe kai sai tara ma istighfari da yawa Allah ya hima Allah shi gafarta mana to sai Allah kuma yana ba mu labarin makoma da tanadi kyakkyawa da ya ma masu imani sai yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم Mm.
خالدين فيها وعلى الله حقا وهو العزيز الحكيم sai Allah ya ce innal ladina amanu tabbas waɗanda suka yi imani da Allah imani da manzannin Allah imani da littattafan Allah kenan suka yarda da duk umarnin Allah da labarin da Allah ya bayar ko manzon Allah ya ba suka yarda wannan labarin gaskiya ne duk hukuncin da Allah da manzo suka zartas ka yarda wannan hukuncin adalci ne to wani dunkule shine imani wa amilus salihati sannan suka biyo bayan imanin da aiki managarci suka gasgantar da mandanni kuma suka yi ayyuka na, na kwarai ya ake gane kana aikin kwarai mala yake cewa attabi'atu li shari'atillah aikin da yake yayi biyayya ga shari'ar Allah bisa sunnar annabi ne kake aikin annabi ya karantar da aikin sahabbai suka yi ya iso kan tabi'ai ya zo kan almajiran tabi'ai har ya zo kanka babu canji babu ragi to idan kai haka to kayi aiki na kirki haka imanin ma ya zo maka daidai yadda ya taso daga kan manzan Allah zuwa ga almajiran shi har ya zo kanka a haka ba a canza ba ba a ƙara ba ba a rage ba to ya ce ka yi imani amma idan da za a yi kwaskwarima a ɗauko wani abu a shigo da shi a cire wani abu da yake ciki a zamanin manzan Allah a ƙara wani abu da a zamanin annabba bai cikin imani ko a cire wani abu wanda a zamanin annabi a cikin imani sai kai ka ɗauke shi aka karɓe shi a wannan yadda aka ciccire da rarrage wannan da ƙare-ƙare sai ka karɓi imanin a haka to imanin ka ba ingantacce ba saboda ya sha bamban da imanin sahabbai tun da ya sha bamban da imanin sahabbai ya zama jabbin imani kai fobiye aka baka na imani sai fojarin imani ne Ƙwarai.
sai ka je kana gwada shi a lahira sai a kama ka kamar ka zo da yan jika goma goma ashe na banza ne sai ka zo wurin sayayya a- a danke ka yan sanda su je shi su yi ta jibgarka kafin ma a gano wani ya baka kada Kai.
wanda ya baka in an kamo shi kai ma dai ba huta za ka yi ba Sha.
shi wahala kai wahala to yanzu a lahira ma an aka baka fojaren imani a duniya sai da ka je lahira sai ka ga fojaren imani ne aka baka ba a dawowa ba a bari a gyara in ka tsine mishi albarka tsinanne ne daman dan wuta ne to kaga ba wani amfani ke shi yasa in kar kar ka yarda a damhare ka duk yadda za ka yi dubara a nan duniya ka tabbatar da ba a ma damhare addini ba domin duk damhare da za a maka tana da gyara za a samu sauki kila ma in ta kuɗi ce Allah ya rama maka ya biya ka kayanka amma billahi da wanda ya damhare ka a addini ya baka jabbin addini ka riki sai da kuka je gaban Allah ka ce ba irin wannan bane manzon Allah yi kash da ban kayan annabi ka ce to ya Allah yanzu ga kaza ce ka za ku ai an kare akwai macucinka kaman wannan to shi ya sanya aka ce ka tsaya ka nemi ilimi ka gane ka zama wayayye addini ka san ƙarya ka san gaskiya kar a ma bidi'a ado shedanu da shakiyai su ziga ta su kududuta ta su tallata ta su kawata ta su miƙa ma su ka- su kwace sunna daga hannun ka siyar su miƙa ma bidi'a sai ka je gaban annabi mala'iku su kore ka a ce manzo Allah ga laihinka manzo Allah ce okay to dinna gani ba matsala kenan bai hana ba kama da yayi magana a ce a, ai ai manzo Allah kaza yayi a ce yace to to to to haka ne yau ai ba sani ba a je da shi kaga ba daidai bane ke za ka ce wa amilu salihati in dai kai aiki na kwarai aiki na kwarai shine bin shari'a Allah ya ce waɗannan lahum jannatun na'im tabbas Allah musu tanadin aljannan ni'ima wadda yanta'imuna fiha bi anwa'il manan malaz malaz za su ni'imta a cikin aljanna da ni'imomi nau'i nau'i na abubuwan ni'ima minal ma'akil na abin sha wani na abinci wani masharib da abin sha wani malabis da tuhahin sawa wani masakin da wurin zama wani marakib da ababen hawa wani sa'i da mata to dama aka ce yau ga abinci ga ka dai lahiyar kalau kuma yaro ne kai dan shekara 33 kuma daga nan dare ya fasa zawara ta fara ta daina hutawa ban gobe ai he da gobe ne za a ci aka 33 da kwana ɗaya ko to an daina gobe a lahira sai a daina gobe don yadda kake ka tsaya an soke kwantar kin kawai ya a soke kwantar ɗin biyan gaba kaga bambancin da duniya kenan ita duniya da ake da matsala in yau ce ladi to kuma in yau wannan wannan alhamis ce to gobe gobe juma'a ce ji ba asabar ce to kwantar kaga yana gaba to amma ita lahira in aka je in aka mai da kaɗan shekara 33 ƙaramin yaro matashi mai ƙarfi ƙarfinka ya cika bayan duk an ma haka ya soke kwantar da za ce to daga nan kar a yi gaba to sai a baka abin da duk kake bukata gashi abin da kake bukata na abin sha gashi na abin sawa gashi na tuhahi gashi na ruwan sha gashi na mata gashi na wurin zama gashi baka da matsala akan komai kaga kenan aljanna baka da wata matsala gaba dayanta to ba wannan yahi komi daɗi ba Allah ya ce wannan abin dindindin ne ba irin na aiki bane na gwamnati i shekara kaza ka gusa yara sun gama da kwal din su zo su ma samu wurin da ana ce maka dirkatar kuma yanzu a rika ce maka tsohon dirkatar sai faransanci na ba gaira ba dalili yanzu baka da kudi to ba irin lahira ba haka bakkar taya babu retar in ka tahi ka tahi kenan shine wannan za su da khalidina fiha za su dawwama a cikin aljanna sai Allah ya ce wa'adallahi haqqa wa'adallahi haqqa wannan kuma abin da kuka ji an faɗa ɗin nan alƙawali ne da Allah ya yi tun da in Allah ya alƙawali shi kuma Allah ba zai saba alƙawali ba na farko dai saba alƙawali daman yana samuwa ne na ɗaya ko a ce kai talaka ne baka da abin da zaka biya ma jama'a gurin da alƙawalin da ka musu ko a rasa kayi kayi ka buga ka buga babu ba dole ba wani in ya samu da bai samu ba sai a ce wani ya mai alƙawali bai cika ba to Allah akwai abu sannan kuma Allah karimi ne bai yiwa ya ce zai baka ya daina sai dai ya ƙara da haka ba za a canza ba sannan shi kuma ba a ringaye bare wani ringaye shi ya hana shi yin abin da haka wa'adi ne da alƙawari ne na Allah sai yake cewa wa'adallahi haƙa alƙawalin Allah ne cikakke na gaskiya ka'inan la muhalata tabbatacce wanda babu kuskure ba za a samu saɓani ba a ciki li'annahu domin shi wannan daga ya daga cikin alkawarin Allah wallahu la yukhalifu almi'ad shi kuma Allah baya can baya saba alkawarin da yayi li'annahu alkarimul mannan saboda shi mai girma ne mai daraja ne kuma mai kyauta da baiwa ne sannan fa'alul lima yasha'u ne yana aikata abin da ya ga damar aikatawa alqadiru ala kulli shay'in wanda ke da iko akan komai sai ya ce wa huwal azizu shi Allah shine al-azizu allazi qahara kulla shay'in wanda ya rinjayi ya gagari komai ba abin da yake gagara Allah kowane abu da ka gani wadana lahu kulli shay'in kuma kowane abu yana risnawa ne ya zama kaskantacce ga Allah amma Allah mai iko ne akan komai alhakim sannan Allah kuma gwani ne fi aqwalihi wa af'alihi cikin maganganun Allah akwai kwarewa da hikima haka cikin aikace-aikacen da Allah yayi akwai kwarewa da hikima allazi ja'al qur'ana hudallin hudallin lil mu'minina shi ya sanya ma cikin kwarewa da hikima da iyawar Allah sai ya sanya qur'ani ya zaman to shiriya ne ga mai imani bai ce qur'anin ba kowa ma zai amfani shi a'a kai mai imani ya zame maka shiriya zai ma jagora ha aljanna qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa ya zama shi alqur'ani ka gaya musu ga masu imani shiriya ne kuma magani ne waraka ne amma lil mu'minina ga masu imani amma wala yazidu zalimina illa khasara kafiri bai karuwa da alqur'ani sai kara tabewa ki saboda in ya ji ba zai yarda ba in an ce a bari ba zai bari ba in an ce a yi ba zai yi ba kawo hujja akan kaza ba zai ka ba kuma ba zai daina ba to ga hujja ba a kaza kuma sai ya ki karɓar hujja ya ci gaba da yi ga hujja a yi kaza sai ya ji hujja ga ta an ce ga hujja tabbatatta ya ji ta kuma ya ki aiki da abu to kai ka taka wannan abin da kake yi ba zai ka hujja ba kuma zai dina ba to kaga ashe ba zai samu nasara ba shi yasa ubangiji yake cewa qur'ani shiriya ne ga masu imani amma a kara ne ga azzalimi sai Allah yake cewa mi خلق السماوات والأرض خلق السماوات بغير عمد ترونها
Mm.
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة Mm.
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا هذا خلق الله
Mm.
فأروني ماذا خلق الذين من دونه Mm.
بل الظالمون في ضلال مبين to Allah subhanahu wata'ala yake cewa khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawunaha Allah shine ya halicci sammai ɗaya na saman ɗaya ɗaya na saman ɗaya har sammai guda bakwai ba tare da wani gimshiki da su suke tokare da sama ba a'a an yi ginin na- na gwani gini ne babu gimshiki haka kawai aka daga gini aka ce tsaya ya bi umarni ya tsaya shi yasa ya ce bi gairi amadin tarauna babu wani gimshiki da kuke gani ga kuma sama kuna kallanta amma fa babu gimshiki da ya tsare ta ta aka yi mata kawai tsaya kuma ta tsaya da ikon Allah ya isa ai, wannan ya ya isa aya ko bai isa ba wannan akwai wanda ya isa ya ce ma wannan rihin talibin da kwa da tal din da fulafon din ya ce tal e je ka tsaya daidai wuri kaza kwano daidaita akan wuri kaza ka musu rumfa ka kai amma bai gina komai ba bai sa ƙarhe bai sa katako ba akwai wani ƙwararre saboda darajar iko ko da darajar malimci ko darajar kuɗi da ya isa ya yi haka sabatin da ake ba tun da aka kawo duniya an taɓa yi a'a a baya ba a yi ba a yanzu babu ƙwararrun gaba ba za a samu ba dole in za a yi gini sai an tado shi da ƙasa a ɗora abin bisan shaka ne to shi kuma Allah saboda ƙwarewa sai ya sama ba tare da wani gimshiki da yake rike da ita ba wa alqa fil ardi rawasiya kuma sai ya jefa manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa ita wan- wannan duwatsu din an yi su an jefa su ne an tami da bikum ma'anar shi Allah tami da bikum don kar ta raka girgizawa da ku kar ta rinka rawa tana motsi tana zubda muku gine-gine tana tsaga muku tituna in kunyi yadda kai abu zan haka za a yi zauna ƙasar ba ta motsawa wa basa fiha min kulli dabbatin haka kuma sai Allah ya watsa ya yalwanta a cikin doran ƙasa daga nau'o'in halitta masu yawo akan ƙasa duk a duniya kai ni wani a nan Nijar ko a wajen Nijar na da ko na yanzu babu wani mutum da aka taɓa ya san iya halittar da Allah ya yi a bisa doron ƙasa kaza ka il halitta kaza ce wallahi ƙarya ne baka isa ka sani ba akwai wani abin da baka gani shi kuma halitta ne yana nan kai ba wannan ba a cikin kwari kaɗai da idan kai ke gani wannan kudawa ya kai wajen kala 500 iri daban-daban daban-daban wani kudan babu shi a nan sai ka je wajen mayammar ka gan shi wani kuma sai a nan wani kalar-kala na kuda kaɗai nawa ne kadangaru nawa ne bera nawa ne to haka i- dabbobi ne Allah in an ce dabba duk abin da ke taka kan kasa ake ne har dan adam ya shiga cikin nan Allah ya yarda ga su nan a bisa doron kasa ko ina yawo suke wani kwarin sai ka taba wani abin kaje ba kamar san da shi ba kuma rayuwa yake ya rayu da iyalan shi da komai hankalin shi kwanci kai ba kamar san shi ba bayan wannan sai Allah ke cewa wa andalna minas sama'i ma'an kuma sai Allah ya zubo ruwa daga sama mai sabka daga girgije me yawa fa ambatina fiha sai Allah ya fitar daga cikin ita wannan kasai min kulli zaujin karim daga dukkanin nau'in tsoro da yake fitarwa sai ya zama to kowane tsoro da zai fito mace da maj- namiji ne nau'i biyu ne ma- namiji da mace namiji da mace hatsi ne shinkafa ce dabino ne ko ma mine ne namiji da mace ne ومن ومك- كل شيء خلقنا زوجين إلى أن لكم تذكرون ko menene Allah ya ce khalaqana zawjaini mun halicce shi nau'i biyu namiji shi da mace dan kuwa to anan ma yi shi namiji da mace karimun masu girman daraja wanda in ka kalle ta zaka baka sha'awa idan abin ya hutu zai birge ka kaga anan ubangiji ya ya ambaci kudurar shi da ikon shi mai girma akan halittar sammai da kasai da yayi da abin da ya yada na sauran halittu a duniya wanda suke na dabbobi da kala-kalar halitta ko sannan ya ya mana bayanin yadda ubangiji ya kakkafe ƙasa da duwatsu to bayan ya halitta ya nuna maka ya halicci dabbobi nau'ikan halitta da yawa wanda ɗan adam bai san yawansu ba su ma bu san ba iyaka ba wanda zai ce maka ya san yawansu to tun da haka ne to sai Allah ya kuma gaya maka shi kuma ya arzata su yadda shi ya halicce su komin yawansu kuma shi ya ɗauki nauyin abincinsu da rayuwarsu da kula da su wanda in kai ne suka maka yawa gagara kaza su to shi Allah ba su gagare shi ba ya ba kowa halittar shi shi yasa Allah ke ce ya saukar da ruwan da kowa zai ci abinci kowa ya wadatu da iskan da zaka sha da hasken da zaka gani da duhun da ake bukata da gumi daidai yadda kake so da duk abin da kake so zaka samu in ka ɗauki ru- ruwa wannan in ka sha iska wannan in ka shaƙa da hancinka yana komawa cikin idan ya shiga cikin huhunka sai a canza iskan ya koma ya ɗauki zahin shi digiri 36 zuwa da bakwai in ya kai da takwas da- ta- da tara arba'in akwai zazzabi kuma in ya ƙasa ya taho da talatin daidai ishirin da wani abu to kuma akwai sanyi ya ma yawa jikinka ya da matsala kenan jininka zai daskai kaga wani inji ne otomata yake ɗaukan abin ya canza shi ya bashi wannan zahir daidai bukata to haka Allah ya komai don ka san Allah yana da wadata arzikin da zai rike kowa da komi babu wata halitta da za ta yi yawa Allah gagara ba ta abinci babu sanda duniya za ta ma ɗan adam kaɗan sai dai in ya zama azzalimi duk faɗin duniya in kai azzalimi ne sai Allah ta kura ma ƙasa ka rasa inda za ka sa kanka ta ma kaɗan kun ba ba kaɗan da mani ta yi kurin bala'in ka ne ya sa kake jin ta yi kaɗan kaga ba wurin zuwa gabas ba daɗi yamma ba daɗi ba ba daɗin ba ne ba ba kai ne aka hana ma jin daɗin haka in Allah ya ga dama ya ɗora ma wani ciwon da za ka gada je haka dai za ka ta ganin abubuwa amma karka ɗauka cewa wai akwai lokacin da duniya za ta cika wannan a samu matsalar rasa yadda za a yi a'a ubangiji bai wani tanadin ba sai Allah ke cewa هذا خلق الله to sai ubangiji ya ce haza kun ga wannan ababen da- da aka nuna haza alladhi zakarahu ta'ala wannan abin da Allah ya ambata min khaliqis samawati wal ardi na halittar samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin sama da ƙasa da kuma yadda Allah ya yada halittu ƙanana da manya wata ƙadirihi da yadda Allah ya ƙaddara abin yadda yake so yake kula da shi ya raya kowanne gwargwadon yadda ya so ya ji yadda kowanne daɗi wannan ababen da kuke gani to khalu- khalqullah halittar Allah ne kuma iko mallakar Allah ne kuma ba mai kula da su sai Allah wahadahu shi kaɗai ya halicce su shi kaɗai yake kula da su shi kaɗai yake tadabirin su ya juya su yadda ya ga dama wane ya ji daɗi wane ya mutu wane ya samu wane ya rasa wane ya lahiya wane ya rashin lahiya wane ya samu dewa wane ya samu kaɗan wane haka nan shi yake yadda ya ga dama yana kaddara su yadda ya ga dama la sharika lahu bai da abokin tarayya a cikin haka fi zalika cikin haka sai Allah ke ce to idan kuna ganin ba haka bane sai ke ce fa aruni maza فاروني ماذا خلق الذين من دونه ku nuna mini ku kawo alladina min duni waɗannan da kuke bauta da ba ni ba su zama gumakan sassaƙa gumakan azurfa na zinare ɗan adam ne mala'ika ne aljani ne dabba ce aka bauta ma in mawaye ai ba Allah bane dai ko ko ya zama mai daraja ko ya zama marar daraja ko ya zama yana da hankali ko ya zama sakarai in ma menene to Allah ya ce ka gwada mini shi kuma mi yake eh fa'aruni ma za khalaqal ladina min duni wanda ba ni ba inji Allah ce ku ka abin da yi. hatta da annabawa ka ga da kace wannan mutumin annabi wani halice shi a'a ka ga da wani mutum kace wannan mutumin mala'ika wani halice shi a'a cewa za ka yi halittar Allah ne wanda ya halicci mala'ika shi ya halicci mutum shi ya halicci kwari halitta waye duka haza Allah ya ce kun ga waɗannan khalqullah halitta ta ne fa'aruni ma za khalaqal ladina min duni to ku gwada mini wanda ba ni ba su kuma wanda kuke bauta ma wanda ba ni ba su kuma me suka yi har ya ja hankalinka kaga su ma sun cancanta da bauta ina hujjar da ta sanya ka kake bauta musu da sun yi halitta komin kaɗan ɗinta ko da abu ɗaya ne cikin waɗannan halitta na Allah masu tarin yawa da bamsan ba ko nawa ne amma a ce cikinsu akwai ɗaya da Allah ya yi to ka da wani ba Allah ba to ka ya ɗauko wannan abin ka bauta mashi in an ce mai hujjaka ka ce ai shi ma ya yi halitta sai dai kaɗan to ai ban iya ganewa tun da yana da kaɗan ɗin yana da wani ɗan ɗosa ne na abauta mushi to babu to ba wai ka yi halitta ka gamar ta Allah ba ba kamata ya Allah bai kuma ba a gayyace ka ba da za a yi banda wannan kuma ba a gaya ma ba kuma ba a nemi ka ba da gudunmawa ba bayan an yin a ce to an maka izini ka kula da su ba amma ba wannan tsari Allah da ya halitta shi bai sa halitta bai ce ma wani bawa daga cikin bayan shi kula mini da halitta ta ka ba su arziki ka ba su abinci ka ba su lahiya ka musu kaza a shi da kanshi yake kula da bayan shi ya ardata wanda ya ga dama ya ba wancan ya ba wancan ya ji roƙon wancan ya karɓi addu'a wancan ya ji kaza shi ne ma'ana kulle yaumin huwa fi sha'anin kowane lokaci shi Allah yana cikin sha'anin shi na ba wani hana wani kashe wani raya wani wane ya mutu wane an aye shi wane ya girma wane ya tsuwa wane yaro ne wane kaza ne wane da arziki wane ba arziki wane ya sa mulki wane ya faɗi mulki wane kaza wane kaza wane mulki shi babba ne wane dan karamin mulki gare shi haka dai Allah ne ke raba waɗannan arzika arzikin gaba ɗaya gabayin shi idan Allah ta shi raban shi ko mala'iku bai tambaye su me kuka gani a a sai dai in ya raba ya kaddara kaza za ka samu to duk duniya in ta ta taru sai ta ka samu wani abu duk duniya ta taru ba ta san ka samu wani abin sai ka samu in Allah ya kaddara ba za ka samu ba to duk duniya in ta taru kuma ban mai isa ya baka ka gane kuma wa abin ba rabo bane sabo nan gaba ake yi shi a an gama daman shi Allah da ya da ya halitta kafin ya yi halitta sai da tanadin abin da zai ba halitta da ya tanadin abin da zai ba halitta sannan kuma ya halitta da ya gama halitta kowane mutum ranar da aka samu cikin shi wannan maniyin da zai zama ɗa Allah zai ba shi dama ya shiga mahaifa ya zauna kwana arba'in sai Allah ya canza shi daga zama mani ya maida shi jini kwana arba'in tamanin kenan ku sai Allah ya canza shi daga jini ya maida shi tsoka kwana arba'in ɗari da ishirin kenan ku sai Allah sai ya maida shi siffa ɗan adam a gina shi jiki na ɗan adam mai baki da hanci da kai da ƙafafuwa da hannuwa da yatsotsi sai kuma Allah ya turo a busa mishi rai a radda aka busa ma ɗan adam rai bai zo duniya ba ke ko sai Allah ce ma mala'ika rubuta mishi abu hudu bai san ba abinda zai rubuta wa shi mala'ika Allah ne sani ya ce rubuta mishi zai shekara kaza da wata kaza da maku kaza da awa kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da segundi kaza zai mutu a wuri kaza da sanadiyya kaza da ajali kaza sai a rubuta wannan abin sai Allah ce to rubuta mishi abin da zai ci na abinci da wanda zai ci da zai samu na sha da na tuhahi da abin hawan shi da inda zai zamna da auren da zai yi da walwala da zai yi da samu da zai yi duka da rashi duka ya a rubuta kuma kowanne zai zo a sandiya kaza a shekara ta kaza a rana kaza da dalili kaza a daidaita abin tsab sai a aike wannan abin kan ka zo duniya an gama rubuta ka zo duniya waɗannan sannan ajalinka mi zai zama ajalinka kuma in ka ƙare kabɗin rayuwarka za ka gama ta lokaci kaza to shin wai ɗan wuta ne kai ko ɗan aljanna ne shi Allah ya sani sai ce a rubuta ɗan aljanna ko a rubuta ɗan wuta kaga wannan rubutun an muna an maka an ma kowa mutum ba zai zo duniya ba sai an mushi wani rubutun amma ba wanda ya sanna shi ko akwai wanda ya sani ka iya gaya mana kai mai harkar rubuta maka ba ka sani ba ni ma ban sani ba sai dai fata muke ta alkhairi ko masha Allah to wannan abin kaga yana cikin babban fayil a dunkule to duk shekara guda in ta zo sai Allah ce a cikin fayil ɗinka demil bentiyan da ta shigo a ɗauko tun da Allah ƙaddara da kai za a yi demil bentiyan to sai a ɗauko abin da za ka yi a demil bentiyan na samunka da rashinka da walwalarka da bakin cikinka da rauninka da rashin duk abin da za a yi wanda yake cikin wancan kundi naka a rubuce sai a ɗauko kwafin iya na wannan shekarar sai a ce mala'iku kuma su yi bajet yanzu ka aikinka ne na wannan shekarar shi ne ke ya sa ke cewa inna an da lafiyar ta mubarak ta inna kunna mundiri fi ha yi firau kullu amrin hakim to wannan shi ne amurin hakim a wannan daren lalifin kuma za a ɗauko shekara tamanin da za ka yi yanzu ka shekara arba'in saura arba'in to yanzu wannan da za ta zo ta arba'in da ɗaya ce sai a ce ita kuma ya ama bajet ɗin wannan shekara sai a aiki sai kuma a ce to wannan watan da ya kama shi ma amma budget ɗin shi ba wani ƙari ba ne daga cikin wancan ne ake ɗaukowa sai amma budget kuma in sati daga juma'a zuwa juma'a sai a sake ma budget kuma in garin Allah ya waye wannan bantakaturar da zaka sai amma akwai budget ɗin ka bantakaturar akwai na sati akwai na wata akwai na shekara akwai na gaba ɗaya to haka rayuwar ɗan adam take in za ka yi abu in ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ka roƙi Allah in Allah ya ga dama cikin wannan abin da yake rubuce kai ba za ka riƙe kuɗin da suka yi jika ɗari biyar ba ka roƙi Allah in ya ga dama sai ya cire babin sai ya sa miliyan ɗari daman kayan shi ne shi yake da iko yamhullahu ma ya sha'u yamhullahu ma ya sha'u wa yuthabbit Allah yana shahe abin da ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama shi ya rubuta za ka yi tsiya in kai roƙo kai roƙo kai addu'a kai addu'a sai Allah ce a rage ma talaucin zahi ko kuma a Allah ya kaddara talaucin nan ba a rage ba zahi kudin da ba za su zo ba sai Allah ce a rage mishi jinwuyar shi kai kana jin yunwai wanda in wani ya ta mutu ya Allah sa kai baka jin ta dewa sai Allah rage ma talaucin naka zafi sai ya sa ma ɗan rayuwar taka albarka ɗan jikakka yalir da albarka wani da ɗari biyar take albarka haka kaga roƙon Allah yana da amfani wannan shi ya sanya cikin tarbiyyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma sahabban shi musamman Abdullahi dan dan Abbas yaro ne karami dan gidan Abbas ne kanan annabi Muhammad domin shi Abbas din dan uwan mahaifin manzan Allah ne ubansu daya dan shi ba kanan manzan Allah ba kenan sai ke ce mishi ya gula ya kai yaro dan karami yana so ya gina shi akan tarbiyya kyakkyawa sai ce hifazullah ya hafazuka ka kiyaye dokokin Allah Allah zai tsare ka in Allah ce i i tsaro shi yana da iko bari bari to Allah zai tsare ka ihfazullaha tajiduhu tujahaka ko amamaka sai ke cewa wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law itaba'u ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak duk duniya in ta hadu ta yi tsarin su amfani da kai da wani abu ko mungunki to ba su isa ba su maka wani ƙari ko ragi sai abin da Allah ya riga ya rubuta maka damar rabon ka ne ya ce wa'alam ka sani annal ummata da al'ummar duniya in ta hadu ala an yadurruka suna so su cuce ka su kulla ma kullalliya ba sa iya samar da kai da wani abu na sharri sai da abin da dama Allah ya riga ya rubuta shi alaika a kanka sai ke cewa alƙalamin da aka yi rubutu an gama rubutun an ɗauki alƙalamin takardar ta bushe wani bai ganta ba bare ya saki da haka nan ka nema a wurin Allah ka dogara ga Allah don Allah a nan annabi Muhammad ya nuna ma wannan yaron ya zo komi a hannun Allah yake koko ya ce a'a ka dogara gare ni ka roƙe ni eh ya mushi wani hanya da zai raba hankalin shi biyar ganin in na buwa na ma na samu tsakankanin shi da bayin Allah ya yi zaman da shari'a ta ce ai da su ya san duk inda bawa yake bawa ne mai daraja da marar daraja zaman bawa mai daraja ba shi yake nuna ya koma Allah bai yana nan a bawan shi ba tsoron shi da Allah ya bashi daraja kai ma ji tsoron Allah sai Allah ke cewa balil zalimuna fi dalalin mubin Allah ya ce balil zalimuna fi dalalin mubin ka bari dai ma'ana babu wani abin da kafirai wannan gumaka suka yi azzalimuna su mushrikai fi dalalin suna cikin batane wa jahalin da jahilci da makabtaka da rishin hankali mubinin bayyananne daga kagansa ka gaba ganin bayyanannen wawa bayyanannen sha'ili bayyanannen sakare yanzu mutum ya ɗauki hoto da aka ɗauka da afare ya rataya a rigar shi ko a ɗakin shi wai wannan hoton wai saboda hoton wane ne hotowa hotowa haba jama'a yau in kana neman sakarai in dai wannan ba sakarai bane to ayan dina mahaukaci a duniya saboda Allah hoto hoto jama'a ko hoton wane ne haba jama'a wai ka ɗauka wai yanzu ka ga mutum da hankalin shi da darajar shi wai a bashi kafin gida ya samu wani ɗan akuya tiƙeƙe ya saki wai ba a bugon ɗan akuyan ba a mashi magana wai shi ne nan tsaron yake ɗan akuyan wanda yana kubci yanzu nan mawutan zamanin sun sace shi su yanka haba jama'a ya gaba malam ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله na'am ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Allah ya ba mu labarin wani bawa daga cikin bayan Allah ana kiran shi Lukuman. Wannan Lukuman surar daman sunanta suratul Lukuman. Wannan Lukumanin malamai suka ce bakin mutum dan Afirka. Yana daga cikin bakake na duniya masu daraja. Kasa a bakake akwai bakake da suke da daraja. Na farko rubutun alkur'ani baki ne ko hori ne da takardar da rubutun wanne ne kur'ani rubutun ne kurani
in ka cire rubutun horin takarda da amfani ya sa kosai kawai sai a sa kosai in babu rubutu baki ya daraja ko bai daraja ka'aba fara ce ko baka ce to a cikin bakaken mutane akwai najash Bilal ibn Rabah akwai bilal akwai kuma lukumanin hikima malamai suka ce shi ba annabi ba ne bawan Allah ne mumini taƙi wali shi ba shi ba ne ya zo ya ce ni wali ne sarkin waliye Allah ne ba san ba a garin da aka yi wa ba a san ba shekarun da aka yi don ka gane babu wani tarihi da ya zo ya ce maka lukumanu shi dai kafin manzan Allah ka yi shi manzo Allah ne yake ba labarin shi kenan ya zo kafin ya zo sai Allah yake gaya mishi lukumanin nan bawa na ne mutumin kirki kaga wali ta kashe tabbaci haka ne ba jabu bace ba naɗi ba ne ba ‘yan adam suka tare suka dashi ba shi wani naɗin ubangiji sai Allah ke cewa to wa laqada haqiqa ataina luqman alhikmata mun ba luqman hikima to shi menene hikima malamai suka ce hikima fahimta ganewa da iya bayanin da za a gane kai in aka ma ka gane kuma kai in kai a gane hikima ce kenan fikihun abu lura da abu kula da abu fedagojin iya bayyana abu dukkan ta ana kirinta hikima da larabci shi yasa Allah ke cewa yuti hikimata hikimata man yasha wa man yuta hikimata faqad utiya khairan kathira
Allah ce yuti hikimata man yasha Allah yana bayar da hikima shiga wanda ya ga dama in ya ga dama sai baka hikima wani lokaci zaka ji wani mawaki ne amma in yana magana zaka ji abin ya tafi daidai wani kuma mutumin kirki ne in yana magana zaka ji daidai wani kuma gashi yana so ya fada ya gaza fada wani in an fada shi kuma baya ganewa to Allah ya ba lukumani fahimta da kuma yadda in yayi bayani za a gane Allah ya ce ya ce ma wani lukumani alishkurillah ka gode ma ni'imar da Allah baka domin idan Allah ya maka ba irin wannan ni'imai in kai bayani a gane mutane su saurara kai kuma in an yi ka gane to ni'ima ce Allah maka ya kamata ka yi godiya ya ake godiya da ni'ima irin wannan madadin ka raka sarrafa ta wajen batar da mutane tunda kana da kyakkyawan harshen da za a lura ko to sai ka yi amfani da wannan harshen wajen yadda za ka girmama Allah a san Allah wadda yadda za ka huto da darajar manzan Allah don a san shi ka yi bayanin da za ka huto da darajar ayoyin alkur'ani da sunnar annabi don a san su ka yi amfani da hikimarka wajen rusa gumakan da ake bauta ma ba Allah ba don a ji su a ji kaskancinsu a ji wulaƙantarsu don a ƙi su kama mutane bayanin sharri don su san shi kama mutane bayanin alheri don su wani ka kai shukura ga Allah an shukurun lillah da haka duk abin da aka baka ya aiki da shi wajen sarrafa shi wajen bin dokar Allah wa man ya shukur duk wanda ya wa Allah da'a ga abin da ya bashi ya shukura fa inna ma ya shukuru li nafsihi kawai wannan shukurai yayi ta dan kanshi dan Allah zai mishi lada zai tara mishi lada a dalilin ta ashe kaga kanka kawa ba wani ba kawa yin wani abu na kayi wa Allah wani abu ba Allah yake amfano da amma mu ba yi yake amfano da su idan ba mu yi ba mu ba mu muka cutu sai yake cewa man kafara duk wanda ya kafirce bitirce da ni'imar da Allah mishi yayi amfani da ita wajen batar da bayi wajen sama Allah kishiya wajen ya koye kafirci a gagara gane shi ya koye bid'a a gagara gane ta dan ya iya magana Allah ce to yayi irin wannan bitircin fa inna Allah lalle Allah ganiyun wadatacce ne daga bautar shi ko bai yi ba hamidun sannan Allah godadde ne ya da bayan da za su gode mishi shi yasa annabi Musa da ya ga lamarin banu Isra'ila ya wuce hankali suna wani jiji da kai sai yake ce musu a bai da kala Musa li qaumi yayi annabi Musa ce ma mutanen shi ya qaumi ya ku mutane na in takfuru antum wa man fil ardi jami'a idan ku da duk halittar duniya za su kafirta to ku sani fa inna allaha ganiyun al-amin Allah wadatacce ne dukkan duniya in ta zama kafira ba abinda Allah zai cutu kaman yadda in duk duniya kowa zama mai imani kar ku dauka na imanin Allah zai karu ku ko karu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sani law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum idan da mutanen duk duniya na fari da na yanzu da na gaba da zo da aljanu da mutane su haɗu gaba ɗaya su zamanto tsoron Allahnsu ya kai tsoron allah annabi Muhammad kowa imanin shi kamar irin na annabi Muhammad to wannan imanin ba zai ƙara Allah ba haka inda duk duniya mutane da aljanu za su taru kowa ya zamanto shegantaka shi da shakkiyanci ya kai iblis kowa ma kamar iblis wancan na zamanin annabi Adam yake to kuma yawan iblisancin nasu ba zai rage Allah ba shi bauta ka kai ta shahwa rishin ta kai ya shahwa in kayi ka ci riba in ba kai ba kai ka hwaɗi shi ya sanya a wurin Allah ba asara in ka zama ɗan wuta ba matsala ba ne daman wutar bai wa Allah ce su wanda aka halitta don su bugi mutane su in wanda za su buga ba su jin daɗi to he kai ka zaɓi su da ke ka in aka kai ka lafiya lau he su da ke ka a zamna lafiya kuma akwai mala'ikun kamo ka akwai wurin ajiye ka kamar yadda in kai imani aljanna bai wa Allah ce Allah ya mata ado ya riga ya yi tanadinta in ba wanda zai yi imani ya ji aibata shi ba daɗi da haka tana can tana jira sai ka ce kai yara 'yan ƙauye su je mu mun waye mu wuta muka yi ya ce a sauka ka san ba layya ba ne ya kai wutai kuma ma abun abun alfahari ne kuna nan da magara wani ya zaɓi hanyar tahiya wuta ce shi zai wakilce ka a wuta kai wakilce shi aljanna misali cikin kasan da magaran wanda zai tahiya wuta wasu ka tafi bautan gumaka wasu ba ta bauta wannan shaye-shaye da zinace-zinace kai kuma ka tahi masallaci da kiyamun laili da karatun alkur'ani da sadaka da zumunci da Allah wannan rabon yayi ko bai ba ah to ina ruwanka ya kishi ya ce giya zai sha ya ce ƙarya zai ya ce zalunci zai an gaya mishi ya ce ba zai daina ba ba wanda ya sa shi ba da zai hana shi shikenan haka ake son ka wakilci mutanen da magaran ka zamanto kai ne representation din dandar a jahannama Allah tsari mu sai Allah yake cewa ni wa in qala luqman ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun 'azim Allah ce wa dhukurka ambata ma al'umar ka ya kai manzon Allah idh qala luqman lokacin da lukumani yake cewa libinihi ga ɗan shi wa huwa ya izuhu yana yi ma ɗan wa'azi ya ce ya bunayya ya kai ɗana wani alama ce ta yaron ƙarami ne ƙwarar irin shekara bakwai takwas abin da ta yi ya ce la tushrik billah kar ka yarda ka bauta ma wani ba Allah ba saboda ita shirka ita ce lahi wanda ya yi kowane lahi haɗin ita ce lahin da ba ku sasantawa da Allah in kana da shi shi yasa duk in ba shirka ba aka raba ka da shi to baka harbo da wuta ba ka san in kai kai kowa sallah a duniya wallahi in ka je da shirka Allah wuta zai sa kun ba wutar huta ba sallar ta zama zero idan kai kai kowa iya sallah kuma duk duniya kai ne kwararren fiƙi mai ba da fiƙihun alwala da sallah da taimama da iya zaman aure ko da iya zakka da iya aikin haji da iya karatun alkur'ani billahi alladhi in ka je gaban Allah da tsaki to in ka shiga wuta ka shiga kenan ko kallon wannan ibada ba an yi ba sai wanda bai taba sallar bai shiga aljanna ba ka shiga ba dan ka san hadarin shirka shi yasa lukman saboda hikima irin tashi abin da ya fara gaya ma dan shi la tushriku billah kamar yadda shi ma annabi Muhammad abin da ya fara gaya ma wannan kane nashi dogara ga Allah ashe bayan Allah kaf daga annabawa zuwa salihai mi suke fara gaya ma al'umma su eh nisanta shirka nisanta shirka kadaita Allah da ibada dan in ba ita baka gaya ma mutananka to kai mikin su ne in malami ne da almajiran shi bai koya musu su ta Allah da ibada ba to malamin makiyin waɗannan almajiran ne a gari malamin gari bai tabbatar da a kiyaye shirka ba to makiyin wannan yan garin ne ba ku da makiyin da yahi Allah dan kidnapping ya haifu ya yi shi albarka gara duk da magaran ai kidnapping din gara an dasa maka bam da a dasa maka shirka gara bam ya watsa ka karaba guntu-guntu a rasa na binnewa a lahira Allah ya gama ka tashi da imaninka amma na rantse da Allah aka kulla ma shirka in ka waɗe ka waɗe kenan baka gamuwa ya a wuta kaga kenan shirka ta hini in kuka lura shirka ita ce abin da annabawa kaf suka fara da'awa a kanta Allah ya ce wa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr wa ila adin akahum huda faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr wa ila samud akahum salih faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr haka Allah ya zo wa ila madayna akhahum shu'aiba fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin mai annabi Musa ya gaya ma banu Isra'ila ku bautawa Allah shi kaɗai karku haɗa shi da wani abin bauta mai annabi Isa ya gaya ma banu Isra'ila ya bani inni rasulullah ilaikum ni manzan Allah ne gare ku sai yake cewa kar ku bauta ma kuwa in ba Allah ba innahu man shirki billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar mi annabi Muhammad ya gaya ma mutane mi annabi Ibrahim aka faɗa da shi shirka yace miye wannan gumakan ina hujjar bautarsu ina dalili sai suka ce inna kaza wajadna aba ana kadhalika yaf'alu mu abinda muka tar da iyayenmu da kakanninmu ne suna yi ba mu san ba hujje babu dalili sai yake cewa to in dai ko haka ne da ku da uwayen naku batattu ne menene annabi lutse ga mutane shi kai duk wani annabi wanda aka ambata da wanda ba ambata ba Allah cewa da qad ba asna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wartani tagut kuni santi tagut da Allah tashi bayyana mana masu imani sai ta alladhina yatanabu taguta an ya abuduha wa anabu ila allahi lahumul bushra sai ce babbakir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kadiba Allah ya zana annabawa guda goma sha takwas manya su annabi Ibrahim da sauransu sai ce walau akhiraku la habita anhum ma kanu da na bata aikinsu inda sun yi shirka Allah ya yi magana da manzan Allah ya ce la'in asharakata in kai shirka zan rusa aikin kai saka wuta Allah yana magana da mala'iku yake cewa manya qulminhum inni ilahun min duni fadhalika najzihi jahannam duk inda za a yi magana sai a ce shirka in kai kun bata da Allah in kaga kun gyara sai ka barta a duniya kan ka mutu to wai menene shirkan nan bari mu ida safafar aya yake cewa inna shirka lalle ita shirka la zulmun azim wallahi tace zalunci mafi girma duk wani zalunci shirka ce babban shi yau a ce kai ba wanda zaka zalunta sai Allah yanzu misali idan ka gama sarkin da magaran da sarkin tasha wa ka kaskanta sarkin da magaran martaba idan ka gama sarkin da da magaran da sarkin yan da kuwa ka kaskanta to yaushe za ka gama Allah da bayan shi to ai da in kai lissahi da gunki tsakankanin bambancin shi da Allah ba ɗaya ba ne da sarkin da maganar sarkin da kome bambancin su mutane ne 'yan Nijar in suka je hukuri a ƙuri'a ne ci in suka yi aure duka mazan aure ne in suka mutu duk gawa ne kawai gidan sarauta ban da shi akwai bambanci amma shi yanzu kana gama gunki da Allah ka ce daidai ne to wai menene shirka malamai suka ce shirka ana yin ta wadda Allah bai gafartawa akwai shirkul akbar akwai shirkul asgar ita shirkul akbar ita ce in ka mutu baka fasa ba ba wa a duniya ba idan kana dare ko kana yin ta in ka mutu in baka in ka tuba Allah ya yi maka dai amma ka mutu baka bari bane to shirka kala hudu ce in ka je ma Allah da ita ka gama yau na ɗaya shirkul muhabba ka je ma Allah kana mai haɗa shi da wani wajen soyayya akwai wani abu da kake so ko ya zama mutum ko ya zama aljani ko ya zama ƙwari ko ma menene wanda san shi za ka daidaita san shi da na Allah su yi kunnen doki san shi hamsin san Allah hamsin to dan wuta sunanka ta yi umkatu ba ko kuma a shi ka ba shi kaso saba'in da biyar Allah ka ba Allah kaso ashirin da biyar ko kuma a ka ba shi kaso duk in kai haka so ake yi san Allah ya fi na kowa da haka in wannan abin da kake so in ya bata da Allah za ka bata da shi an yarda ka bata da babanka in babanka ya bata da Allah ka ko ban mai daraja shi ko domin in ka ce yanzu uba na ce eh da babanka nan annabi Ibrahim wahiyo ne da kai da annabi Ibrahim wahiyar kumiya wahiyar hankali wa wani mutunci wahi ilimi wahi tsoron Allah wahi sanin ya kamata kai ba kauye ma annabi Ibrahim ya ki mahaihin shi saboda mahaihin ya ki ya bautawa Allah suka bata da annabi Ibrahim annabi Ibrahim ke ta innani bara'um mimma ta'buduna illan da bi fadar ni na ba ni ba ku da abin da kuke bauta ma uban shi yana ciki kannan shi suna ciki uwar shi tana ciki dangin uban shi suna ciki Allah har yake cewa laqad kalakum fi rasulillahi wa fi ibrahim uswatun hasanah fi ibrahim walladina ma'ahu iz qalu liqawmi inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawata wal bagata abadan hatta tuminu billahi wa adamu kai waye annabi lutsi ya bata da dan shi ya bata da matar shi kai waye saboda kafirci ka kai annabi muhammad san yan uwan shi amma annabi muhammad suka bata da abu lahabi abu lahabi wan uban annabi muhammad ne oba daya suka bata da annabi muhammad ga qur'ani yana kama sunan shi ana tsine mishi da shi da naka wahi wani kai dan waye ga Abu Lahabi uba yake ga Annabi Muhammad amma bai tsira ba matar shi bata tsira ba dan sun yi shirka ga Abu Talib bai tsira ba uban sayyidina Ali ne kai wane ne to duk sanda ka nuna san wani daidai da san Allah kai shirka akramakallahu yu aimuka hujja ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله نعم والذين آمنوا أشد حبا لله جيغبا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين إذ تبرأ الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا
haka aiki كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم وما هم بخارجين من النار kaga Allah karshen aya ce ba za su fita daga wuta ba waye bai da fita daga wuta banda kafiri ba za su fita ba duk ceton da za a yi su bacci wanda za a ceta kaji na daya sai mutum ya zo ya yi shirka da Allah wajen da'a ka raka ma wani biyayya har biyayya ta sa ka raka sabawa Allah in yace haram ne baka bincike in yace i baka bincike to wallahi kowa ya shi ka zama kafiri Allah ya tabbatar da kafircin Nasara da kafircin Yahudawa. Me yasa suka zama kafirai? Allah ce ittakhadhu ahbarahum اتخذوا أهبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم wama وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا to هو mushrikai ne ko mushrikai bane?
سبحانه عما يشركون Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Su sun rike malamansu da masu ibada cikin su su ne rabbobinsu ba Allah ba su suke cewa kaza halaka ne ko kaza haram ne. in ka lura a- a- addinin kiristanci shi wannan limamin shi yake da izinin ya ce yanzu in ya gada ya ce ya halatta shan giya halakce in ya gada ya ce ya halatta zina halakce in ya gada ma ya ce ya haramta haram ne to sun zama wannan cewa halak haram daga wani dan yana mala ko yana mai bautar Allah ko yana wali sai ka yarda ittakadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yace wal masihu ibn maryam kuma suka rike isa dan maryam shine abin dogaran su ba Allah ba isa ya isa a rike shi ko bai isa ba duk waliyan da magara wannan in ka tattara sun kai takalmin annabi isa tsakaninku da Allah duk yan kasar da magaran malaman mu kakkaf wunin annabi isa ɗaya a duniya his dukansu ko akwai ko kuna da ja annabi isa annabi ne ko annabi bane to akwai annabi ba da magare akwai wanda daraja shi ta yi rabin rabin rabin ciki a kasa daraja annabi isa dubu goma a ɗauke ɗaya akwai mai ita a kasan nan in an tara min yawan daraje ba zai yi ba amma gashi wanda suka riƙe annabi isa ba bisa ƙa'ida ba ba su mishi biyayya a abin da ya zo na tauhidi ba aka ce sun kafirta kai ka riƙe wani anan a ce kai ba kafiri ba yawa ne ne ya ce maka kaza halaka ne kaza haram ne kadiba yadda mutum zai yi tsugunne ya ce kiɗi da waka haramun ne mahaukaci ne kai bare-baren nan kiɗin zai da yana bare yana haram yanzu ya zama halak wai menene dalili wai to kalangun ne haram koko koko jan koko tsa tsakani da Allah ka kashi cikin masallaci kame da waka ta zama a cikin addini ta zama a cikin rawa rawa da waka ta zama addini wai ka yanzu ka halatta wai dan kai kana su kaga yanzu sun dauki wannan ne halak wannan ne haram sun zama bayan su ko bayan Allah bayan su kaga anan duk wanda kama da'a makamniyar biyayya ko ya sabawa Allah ka bi shi in ya haramta ka yarda in ya halatta ka yarda to wannan abin shirka ne ga Allah daga nan sai shirka da Allah wadda ta shahi tsoro ka raka jin tsoron wani tsoro kalabi ne akwai tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na wannan yanzu misali in miciji ya zo nan don ka zama da ba tsoro ba ne ba shi tsoron kafirci ba ne amma tsoro ne a'a a ranka kana so ka ba Allah amma akwai wani mutum da bai bin Allah kuma malami ne in ba ka bi shi ba za ka mutu za ka tsiyace ka rika jin tsoron zai ne da ka bi tsiyaci zai haukata ka zai kashe ka sunan ka arne kafiri dan wannan abin Allah ake ma shi in yarda sunan shi dagutu ka yarda in an taba ka ana mutuwa wallahi sunan ka sunan ka dagutu kai da ka yarda wanda kuma yarda in an taba ka ana mutuwa sunan shi kafiri ya waye shi to shi kuma in zai mutuwa zai kashe shi wai kashi mutane sun yi zamne wai wani malami ne wai da aka bata da shi da ya ce to ku je kun gani duka sai suka mutu kuma irin wanda in kashi baka taba jin inda da aka mishi abin kirki ba yama mutane arziki shi kullun tsiyar zai yi ba arzikin ba make ta shi ya kashe ya talauta ya sa an yi gobara ya sa an yi mutuwa ya sa an yi kaza baka jin yayi arziki wata rijiya wadda ake da ita a gari kaza da kowa ya sha ta har ci alqur'ani sai wani wali ya binne ta ba wali bane alqur'an make ta ci ba wali bane ana shan ruwan ana har da alqur'ani dan ke ta kai ka binne shi a fata har da ba wali bane shedani ne ba wali bane amma wali na kirki a zamanin Hajar uwa annabi Ismail da aka yi mata ruwan zanzan ta binne shi har yau akwai shi ko babu yana na ana sha ko ba sha yana da albarka ko bayya yau in ka sha ruwan zanzan in ka roki arziki sai Allah ya maka in ka roki karatu sai Allah ya maka in ka roki lahiya sai kirshi lahi da gare ka in Allah ya sa ka je Saudiya in bismillah ka sha ruwan zanzan ka ce Allah ba ni lahiya mutane sun jarraba ciwon sukari ya warke diabetes ta warke hasi da warke take billahi da diwar kawaki daga imanin ka ne kuma yanzu wannan ruwan yana nan wani ruwa a nan kasar da magaran wai shi anan an sha da har alƙwari wani abin da rije jiwa kaga shirka ta gaba shirkul mahabba shirkul da'a shirkul wannan khauf sai kuma shirkul irada wal qasad kai aniyarka bakanihin Allah in kai dariya ba dan Allah bane in kai kuka ba dan Allah bane in an ji kana karatu ba dan Allah bane in kai ado ba dan Allah bane kai dai duniya duniya duniya karatun ka azumin ka sallah ka kaza kaza duniya kake ni man kai ne bi hayatid dunya wa zinataha yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha
wa hum fiha hum fiha la yubkhafun to isar su wuta أولئك الذين لهم ليس لهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا.
وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا.
وباطل ما كانوا يعملون to wannan shine shirkul irada ya zamanto niyyarka abinda kake nihi kafin shi kai dai a samu duniya ne to shi ya sanya wannan shi ake kira shirka ita ce shirkul akbar malamai suka ce abin nan guda hudu su ne ake kira shirkul akbar shirkul irada shirkul mahabba shirkul da'a shirkul wannan da'awa da alkhawbu addu'a ya zaman to in za ka roƙa madadin ka roƙi Allah ai kaga in ana addu'a da me ake yi ya Allah ya arrahman ya arrahim ko to ba a cewa ya wali ka lura ba a yin wata addu'a ka zo ka misali kai sallah ka raka jan tarbi kana ya jibrilu ya jibrilu in kai ka yi kafirci ko ya annabi ibrahim ba a yi allah ya hana annabawan sun hana mandannin sun hana sun ce karkayi fa'iza sa'alta fasa'alillah in ji annabi muhammad da ana roƙo ya ce ku roƙe ni a'a sai ce yi ku roƙi allah sai allah ce wa ƙalin rabbi kuma du'uni asta gibla ku roƙe ni in amsa muku wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun inda zaka gane Allah ya hi komi kishi duk in aka tambaye manzon Allah wata tambaya Allah ke ba yace ce ma annabi ce musu kaza wa yas'alunaka anil mahidi ba ka karanta ba mun lokaci wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa azab yas'alunaka ma za yunfiquna qul al afwa wa yas'alunaka anil yatama wani islahun lahum khair suna tambaye ka game da race musu amma da aka zo wa idza sa'alaka ibadi in bayina suka tambaye ka da ni Allah bai ce ba faqul kar ka shiga ciki kawai ce ka ga musu kudin mulki wannan baka ba sai ka shiga ba ba a sa ko annabi tsani in bawa zai roke ni ni zai roka ba sai ya ganka ba ka fahimci yadda aka duk inda aka yi wata magana in an tambaye annabi yas'alunaka kaza wa yas'ai da man yas'alunaka ne da wa yas'alunaka sai a ce kul kaza amma da aka zo wa iza sa'alaka ibadi mi yace fa kun ya ka fa kun anni kawai ce musu ni kusa nike kenan ka kai bawa Allah za ka roƙa ito yana kusa da kai shi yasa da aka zo wasu na daga murya subhanallahi alhamdulillahi sai manzo Allah ya kuce me wannan haye ne arbiu ala anfusikum yace ayyuha da kai ku takaita ma kanku ba ma Allah wannan kiran na ganganci kiran yan warauta ba ai ma Allah irin shi Allah manzo Allah yace arbiu ala anfusikum ku sauƙaƙa ma kanku fa innakum la tad'una asamman wala ga'iban ba bebe ba ne ba na ne kuke kira innal ladhi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min unqi rahilati ai Allah ku da kuke ba sai kun daga murya ba imam ibn kasir da zo na wannan tafsira sai ce wa haka za yustahabu an yakuna dhikr la yakuna nida'an wa jahran baligan ya ka waɗannan ayoyin wai za su alaka ibadi shi yasa Allah ke cewa ma a wannan idan zaka wannan idan za ka roƙi Allah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul ya yuhibbul mu'tadin wa la tuzdu fil ardi ba'da islahiha to wannan aya za mu barta mu in Allah kai mu cikin azumi tunda kila ba mu baki cikin azumi daga ita za mu tashi a cikin azumi in Allah kai mu lafiya ya zaman to shirkan nan dai mu mata tonan tonan siriri a tona mata asiri a san wani mai shirka dan kawai ana cewa shirka shirka shirka kowa ce shi ba mushriki bane to dirar da kake ma wani da'a wallahi tillahi ya zamanto biyayyar da kake ta sa kana saba Allah sunan kam shirki malami ne jahili ne sarki ne kowaye mai kudi ne talaka ne in kana mishi biya ko matakka kama ta da'a alquran ita ta maka da'a ta saba ma Allah ta zama mushrika shi yasa shirku da'a komai ya shiga ciki da'a ta kai tsaye Allah ake ma ita 100 bisa 100 duk da'ar da za ka wa annabi za ga annabi yana nuna maka ka ba Allah ne wajen ibada shi kaɗai za ka dogara da shi ba inda annabi ya ce in za ka yi roƙo ka ce ya muhammadu sai dai abin da aka san ana yi tawassali da annabi kamar kaka sahabbai zo su ce manzon Allah muna da matsala kaza eh mun roƙa mu da Allah wannan roƙon da annabi zai musu wani ya zo ya ce manzon Allah ibn roƙo Allah ban da lafiya ya roƙa mishi Allah sai ni wani ya zo an hudda mashi ido a wurin yaƙi ya zo da idan ne ya ciya maza Allah a mun addu'a sai maza Allah ya addu'a ne da idan idan ya hidar gani tawassali ne ko tawassali bai an samu hori wani ya zace manzo Allah jama'a ta hallaka dukiyoyi da wani sun babu ruwa a roki Allah manzo Allah daga hannu akai ruwa amma da annabi ya bar duniya babu wanda ya taba zawwa kuma kabarin annabi yace ya manzo Allah muna da matsala kaza sai a kirayo Abbas a ce imu kai za mu sa gaba ka roka mana Allah wannan shine dalilin da yasa kake ga ana zuwa wurin malamai roƙa Allah me ya sanya kallon suna da alaka da alkur'ani suna ibada tunda suna da kusanci ga Allah sun yi ka yawan ibada sai ka dau sai ka ce to in sun gama wannan ibada su sa ka cikin addu'a ka gane wani shine dalili ba su sa ka a karkashin addu'a tawassali ne kai da addu'a shi wannan kuma ba hana ba amma kai ka zo kai dare cikin dare ka rika ya jibrilu ka ji halin da nake cikin gaya ma Allah wa ga maka Allah ya an je wani ya ga shi Allah sa Allah ka saukake Allah ka shiryar da mu Allah ka samu cika da imani Allah ka gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon yinta subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh